رضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن من عظيم الأيام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر شهر الله المحرم فهو يوم عظيم عظم الله شأنه وأعلى منزلته وجاء في فضله وفضل صيامه أحاديث عديدة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم لا شك أن ثواب ذلك عند الله عظيم ومن الصيام الذي يقربك من الله جل وعلا الصوم في شهر الله المحرم خاصة يومي التاسع والعاشر روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ويتأكد الاستهباب في صيام العاشر من المحرم ما روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنهما أنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله أي قالت الصحابة يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال أي قال ابن عباس فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحب صيام يوم التاسع من المحرم مخالفة لليهود في اقتصارهم على صيام العاشر فاحرصوا يا عباد الله على استغلال أيام أعماركم وعافيتكم وشبابكم وفراغكم بما يقربكم إلى الله جل وعلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai makagin kowa da komai wanda ya halicce mu daga babu zuwa akwai ya Allah muna gode maka bisa ni'imomin da kai akan mu na zahiri da na batsini muna kuma shaidawa kai kaɗai ka cancanta abauta maka baka da abokin tarayya a cikin ayyukanka da sunayenka da siffofinka hakanan ba a maka tarayya a cikin bautanka muna kuma shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawanka ne manzonka ne babban jakada da ka aiko don ya zama rahama ga wannan duniya ya ka yi salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba ɗaya da waɗanda suka bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama bayan ka wa masu girma allah subhanahu wa ta'ala cikin tsarin shi da hikimomin shi da ganin daman shi ya halicci halittu ya fifita waɗansu akan waɗansu kamar yadda Allah ya halicci ainihin mutane a cikin mutanen ya fifita annabawa akan saura gaba ɗaya hakanan a cikin mala'iku ya fifita waɗansu akan wasu ya fifita mala'ika jibrilu akan sauran mala'iku haka cikin watanni da kwanaki Allah ya fifita watan Ramadan akan sauran watanni haka a cikin darare da yini da kwanaki Allah ke zaɓen waɗansu ya fifita su akan waɗansu saboda wata hikima tasa da kuma falala gare mu da rahama mu bayin shi bisa irin wannan tsari da hikima na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sani yau muna shida ne ga watan ɗaya ainihin kalanda ta hijira wanda ake ce mata islamic kalanda wannan shine watan ɗaya a musulunci yau shida ga wata to wannan wata na almuharram wata ne da yake da ainihin wasu tarin falala wanda addininmu na musulunci ya yi bayani dangane da waɗansu falala da wannan wata ke kunshe da shi daga cikinsu akwai wata rana a cikin wannan wata ranar ashura wacce take zuwa ranar goma ga wata na wannan watan lalle rana ce mai girma rana ce mai falala rana ce wacce allah ya ɗaukaka sha'aninta ya ainihin ɗaukaka matsayinta kuma hadisai masu tarin yawa suka zo dangane da falalan azumi a wannan rana daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka babu kokonto lada na wannan azumi lada ne mai girma na daga cikin ababen da ke kusantar da bawa zuwa ga Allah mahalici daga ciki akwai azumi na nafila daga cikin muka na nafila kuma ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi falalan azumi na nafila ko kuma ya ce mafi falalan azumi bayan ramadan shine azumi a cikin watan almuharram shine watan ɗaya na wannan ainihin a shekara ta musulunci watan almuharram annabi ce afdalu siyami da ramadan sai ce shaharullahi almuharram mafi falalan azumi bayan ramadan shine azumin da aka yi shi a cikin watan almuharram sai annabi ce mafi falalan sallah kuma bayan sallan farilla shine sallan da ake yinta a cikin dare hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga abdullahi bin abbas kamar da imam bukhari da muslim suka ruwaito abdullahi bin abbas yake cewa bai ga annabi alaihi salatu wassalam yana kwaɗayi da kuma kaiwa matuƙa wurin ƙoƙarin ya ga ya yi wani azumi ba ya kuma fifita wannan azumin akan wanda ba shi ba sai ce kamar azumin wannan rana ran da abdullahi bin abbas ke magana yana magana ne a ranar ashura sai ce a mu ashura sai ce ban ga wani wata kuma da annabi yake ainihin bashi mahimmanci wajen azumi kan sauran watanni ba ya ce kamar wata ramadan hatta yahu hatta shawa tun a lokacin jahiliya ya tabbata a cikin sahihu muslim nana aisha Allah ƙara mata da ta ba da labarin cewar shawa duk da kasancewarsu masu bautan gumaka ala wathaniyatiha a bisa bautansu na gumaka wa ibadati hal asnam da yadda suke bauta wa gumaka amma sun kasance suna azumin ashura tun lokacin jahiliya kuma suna girmama wannan rana ta ce annabi ya kasance tun kafin a fara masa wahayi shi ma yana ainihin wannan azumi in jina na aisha allah ta'ala ya kara mata yadda malamai suka yi ta maganganu daban-daban dangane da ƙuraishawa tun a lokacin jahiliya menene alakansu da azumin ashura da za mu ji a gaba yahudawa suna azumtan wannan rana saboda akwai dalili a addinance a wurinsu ta masu ƙuraishawa menene dalilinsu ne wannan azumi daga cikin maganganu da malamai suka yi akwai ɗaya maganan wacce tana da ƙarfi ƙwarai da gaske cewar daga cikin kakanninsu akwai ƙuraish wanda ƙuraish yana cikin kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Quraysh ya yi wani babban zunubi a lokacin da yake raye sai zanto yana damun su su larabawan zaka ce to ku dinga azumin ashura Allah zai gafarta mishi wannan zunubin wannan malaman tarihi sun kawo a littattafai daban-daban ya tabbata a cikin sahihu muslim daga abdullah bin abbas Allah kara masa yadda yake cewa a lokacin da manzon Allah alaihi salatu wasalam ya azumci azumin ashura yayi wajen shekara kace ko tara zuwa goma yana wannan azumi sai zanto sahabbai suka ce da shi wannan rana ce da yahudawa take girmamawa da annabi ya fara azumin ashura tun kafin a faranta azumin ramadan a shekaran da ya hijira zuwa madina a wannan shekaran ya ainihin yi umarni da ma wajabta azumin ashura dan a lokacin babu azumin ramadan haka annabi dinga azumtan wannan azumi har tsawon rayuwar shi gaba daya bayan an sauko da ainihin azumin ramadan a matsayin wajibi sai ashura ya koma sunna mustahabbiya ko sunna mu'akkada sai aka ce da annabi yahudawa suna girmama wannan rana a ɗabi'a na annabi kuma duk abin da yahuda suke kan saba musu yakan ce ku yi kaza ku bar kaza ko khaliful yahuda ku saba yahudawa sai annabi ce to idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu yi azumin tara ga wata da kuma goma ga wata abdullahi bin abbas ya ce kafin wannan shekaran ta zagayo Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi ya ainihin bar duniya a cikin watan ainihin uku a kalandar musulunci wata rabiul awwal to kuma ana maganan da shi ne a cikin watan almuharram kaga a lokacin mashe kwanaki suka rage masa a duniya sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan uwa masu girma malamai suka ce mustahabbi ne yin azumin tara ga wata da kuma gumo ga wata dan annabi ya ce in Allah kai mu shekara mai zuwa zan azumci tara ga wata da kuma goma ga wata kafin shekaran kuma Allah ya kaɓi rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu girma yana daga cikin abin da malamai suka ainihin yi bayani dangane da waɗannan kwanaki na almuharram wani daga cikin magabata abu usman nahadi allah mishi rahama yake cewa magabata salafus sali sun kasance suna girmama kwanaki guda goma har kashi uku ya ce sukan girmama kwanakin zulhijja goma farko na watan zulhijja sukan girmama kwanaki goman ƙarshe na watan ramadan ya ce aka suka girmama kwanaki goman farko na almuharram don a cikinsu akwai azumin tasu'a da ashura amma girmamawa ta hanyar yawan ibada musamman azumi tunda akwai nasi a kai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu girma mu yi kokarin mu ribaci waɗannan kwanaki da ainihin Allah ya ba mu aronsu kafin ya karbi abun shi don kwanaki na ƙididdigaggu da kowa aka ibe mishi waɗannan kwanakin da aka iba maka baka san yaushe za su ƙare ba to ‘yan waɗannan lokutan da Allah baka aron su kai ƙoƙari ka ribace su da yawan ibada da ainihin ƙoƙarin aikata abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taimiyya Allah mishi rahama yake cewa yana daga cikin mustahabbi mutum ya azumi na tasu'a da ashura. Ya ce amma malamai ba su kyamaci kai azumin ashura kaɗai ba ko da ba kai azumin ainihin tasu'a ba. Ya ce amma mustahabbi ne kai tara da kuma goma ga wata amma in ba kai tara ga watan ba yace malamai ba su karhanta dan kai azumin ashura kaɗai ba yake cewa azumin ashura ana yin shi koda ya dace da ranar asabar in ji ibn taimiyya Allah ta'ala ya mishi rahama to kaga wannan azumin ashuran ya zo ma bai faɗo asabar ba balle a ta jayayya saboda haka yan uwa masu girma mu sani wannan azumi sunna ce mai karfi ka daure ka azumci wannan kwanaki litinin da alhamis da talata litinin zai kama tara ga wata talata zai kama goma ga wata ya tabbata a cikin hadisi ingantacce annabi ya ce azumin ashura ina fata allah ya kankara zunubin shekaran da ta gabata da shi kaga wani ba karamin falala ba ne ba idan kai azumin ashura annabin rahama alaihi salatu wassalam ya ce ana fatan allah ya kankare maka zunubin shekara guda wacce ta gabata to ina za ka yi wasa da wannan ibada musamman a wannan zamani da zunubai suka mana yawa mutane sun kasu gida uku dangane da ranar ashura kashi na farko su ne waɗanda suka ɗauki ranar ashura rana na ainihin biki da farin ciki da murna da ɗinke-ɗinke da dafe-dafen abinci da ababe na farin ciki musamman na wasif wannan ya ainihin yaɗu a ƙasashen musulmai da yawa cewa ranar ashura rana ce ta murna da buki a ci abinci a yi abubuwa masu yawa wannan maganan kuskure ce kuma yin wannan abun bid'a ne qabiha kamar da malaman musulunci suka yi bayani ibnu taymiya a cikin majmul fatawa Allah mishi rahama yake cewa babu wani hadisi guda ɗaya da ya zo shi daga annabin rahama alaihi salatu wassalam dangane da wai ranar ashura a yi ɗinke-ɗinke ko a yi buki ko a yalwata wa iyali ko wane ne ya ce wannan bidi'a ne ya ce kuma babu wani asar da aka samu daga wani sahabi guda ɗaya ko wani magabaci da ake dogaro da maganin shi ko ya ce waɗansu malamai waɗanda suke rubuta littattafai wanda ake kafa hujja da littattafansu da ya taɓa irin wannan magana ya ce saboda haka yin wannan abun kuskure ne kuma ya saba shari'a ya ce wala raiba fi hurmati hadal fi'il ya ce babu shakka dangane da haramcin irin wannan aiki wa annahu bid'atun qabihatun dalala ya ce wannan bid'a ce a bar kyama kuma wannan bata ne kuma ya ce akwai kamanceceniya ma da waɗanda yake suka kauce daga tafarkin gaskiya waɗanda suke gaba da ahlul baiti saboda haka ya zama wajibi kai ƙoƙarin kaucewa ɗaukar ranar ashura ranar farin ciki ranar buki ko dan ka ce zaka ba wasu haushi ba abin da ake ranar ashura in ba azumi ba wannan shine abin da annabi ya karantar alaihi salatu wassalam kashi na biyu duk da akwai hadisin da ake kawowa cewar annabi ya ce a yalwata wa iyalai ranar ashura duk wanda ya yalwata wa iyalan shi ran ashura Allah zai yalwata mishi tsawon shekara wannan hadisi ne na ƙarya kamar da manyan malamai suka ainihin yi bayani Ahmad ibn Hanbal da sauran waɗanda ake kafa hujja da maganganunsu imamul albani a cikin tamamul mina ya yi maganganu mai tsayi akan wannan hadisi kashi na biyu waɗanda suka ɗauki ranar ashura ranar baƙin ciki ranar kuka da dukan jiki da a yanka jiki jini ya ainihin ɗan kwarara kaɗan saboda baƙin ciki da damuwa na wani abu da ya faru a wannan rana to wannan shi kanshi bidi'a ce kuma haramun ne ka ɗauki wata rana a matsayin ranar baƙin ciki sannan da aikata ababen da masu hankali za su maka dariya ka zauna kana dukan jikinka ko kana marin fiskanka ko kana zana ainihin gadon bayanka ko kana yanka jikinka jini ya zuba wai kawai saboda kana bakin ciki duk mai hankali dariya zai maka sannan da ainihin amfani da waɗansu kalamai waɗanda na wuce gona da iri su kai ma mutum zuwa ga shirka dangane da ahlul baiti ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci ibn rajab alhambali allah mishi rahama a cikin littafin shi nan shahararre da ta'iful ma'arif yake cewa rikon ranan ashura a matsayin ranan bakin ciki wai da an kashe sayyidina husaini allah ya kara masa yadda dan gina ali bin abi talib shi ma allah ya kara masa yadda ya ce fahuwa min amali man dalla sa'ayhu fil hayati duniya wa huwa yahsabu annahu yuhsinu sun'a yace wannan aiki ne na wanda ya ainihin kauce daga tafarki a cikin rayuwar duniya kuma yana tsammanin wani abu mai kyau yake yace wannan abin da ake Allah da Annabi ba sai umarni da shi ba kuma babu wata rana wai dan wani abu ya faru na bakin ciki da ya faru da wani annabi ko wani daga cikin salihan bayi da aka ce a mai da wannan ranar ranar bakin ciki ita a musulunci babu wannan abu inda a ce a ko ta rana da za a ɗauke ta rana a zauna a ta kuka ana bakin ciki ita ce ranar da annabi ya rasu babu wata ranar bakin ciki a wajen musulmai sama da wannan ran da annabi ya bar duniya to da a ce duk ranar in ta zagayo a cikin watan rabiul awwal sha biyu ga wata madadin ai buki ma bakin ciki ya kamata a yi duk shekara mu dinga zaman makoki kowa idan ka bakaken kaya ai ta kuka ana zubar da hawaye lafiya ce annabi ya rasu haka ne bai kama da addinin da annabi ya zo da shi ba sallallahu alaihi wasallam akwai annabawa da yawa wa ka ayi min nabiyin qatala an kashe annabawa da yawa amma Allah bai ce a riki wannan ranar da aka kashe annabawa ranar bakin ciki ba ina fata an gane kuma a cikin halitta babu wanda ya kai annabi daraja inda kai annabi ne to kafi wanda ba annabi ba daraja wannan shine aqidar musulmai wanda babu sabani akanta to an Allah ya ce wa ka ayi min nabiyin nawa nawa daga cikin annabawa kutil aka kashe su amma Allah bai ce mana to an kashe su ne ran watan kaza ba saboda haka duk rana in ta zagayo ku taru ku yi ta bakin ciki babu wannan a cikin addinin da annabi zo mana da shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan uwa masu girma babu alaka tsakanin azumin ashura da kashe imamu husaini Allah ta'ala ya kara masa yadda wanda wannan ya faru ne a shekara ta 61 bayan hijira aka kashe imam Hussein amma azumin ashura kuma annabi ma ya zo ya samu ana yi alaihi salatu wassalam da ya zo madina saboda haka da annabin ya yi sai ya zamo shari'a ne a wurinmu inda annabin bai yi ba bai yi umarni a yi ba da ai ba za mu yi ba amma tun da annabin ya yi azumi sai ya zamo shari'a a wurinmu to kaga tun annabi na raye ake azumin ashura addininmu na musulunci kenan kuma annabi Allah ba shi labarin ya sanar da shi ta hanyar wahayi abin da zai faru da dewa daga cikin ainihin iyalan shi ya faɗi in na bar duniya Fatima ke za ki fara biyo ne ke za ki fara rasuwa ya faɗa cikin matan shi ga wacce za ta fara rasuwa sai dai bai kira sunanta ba ina fata an gane ya ce idan na bar duniya daga cikin matana wacce ta fi kowa tsayin hannu ita za ta riga bina da annabi ya rasu ya suka zauna suna gwada tsayin hannayensu amma abin da annabi ke nufi kinaya ce ba dogon hannu yake nufi na zahiri ba mai yawan sadaka ina fata an gane saka ce ta ummul masakin ita annabi yake nufi kuma ita ta fara rasuwa cikin matan shi to kaga duk waɗannan ababe annabi ya san za su faru wasu malaman tarihi ma sun ce hatta kashe usaini an bashi labari amma bai ce kashe sayyidina usman ya ma gaya mishi ga abin da zai faru da kai amma bai ce duka a zauna ana bakin ciki ba domin sayyidina umar kashe shi aka yi sayyidina usman kashe shi aka yi sayyidina aliyu sayyidina hasan sayyidina husaini duk waɗannan kashe su aka yi kuma an kashe annabawa kafin su an gane ko to a ɗauki ranar ashura wai ranar bakin ciki wannan ba musulunci bane ba kuskure ne sannan kuma shi sayyidina husaini Allah ƙara masa yadda waɗanda suka kashe shi shi ɗin taimakon shi suka yi don duk wanda ya zalunce ka ya taimake ka ina fata an gane shi yasa la tadlimanna idza ma kunta muqtadiran wa dhulmu akhiruhu ya'tika bin nadami duk ikon da ka samu karka ya zalunci wanda ka zalunta taimakon shi kai to imam hussein allah kara masa yadda waɗanda suka kashe shi taimakon shi suka yi saboda sun ɗaga darajar shi duniya da lahira su kuma sun taɓe duniya da lahira babu musulmi na allah da zai ɗaga hannu ya taɓa jinin manzan allah alaihi salatu wassalam to shi ɗin shahada ya yi ƙarin daraja ne cikin darajojin shi ina fata an gane domin darajar da allah ya bashi da shi da ɗan uwan shi hassan ai dole kuma Allah jarrabe su wannan sunna ce ta Allah subhanahu ta'ala kamar yadda ya jarrabi ainihin kakansu da matsaloli kala-kala a rayuwa ya jarrabe shi da munafukai da jifan da aka mishi a ta'ifa da rotse da aka mishi a filin yaƙi jini na zuba duka da cire masa haƙori da aka yi duk waɗannan kaga jarrabawa ne Allah zai iya kare shi amma dan ya ɗaga darajar shi kuma ya karantar da mu rayuwar gaba ɗaya haƙuri ce to sayyidina Husaini Allah ƙara masa yadda an kashe shi waɗanda suka kashe shi sun zalunce shi kuma sun ɗaga darajar shi duniya da lahira su kuma sun taɓe duniya da lahira wani ita ce aƙidan dukkanin musulmi amma kuma ranar kashe shin ba wanda ya ce ma ka zauna kana kuka kana bakin ciki dan ran da kakan shi ya rasu ma ba ɗauke ta matsayin ranar bakin ciki ba babu kuma ko shakka kakan na shafi shi daraja duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah ta'ala ya karɓa mana ibadunmu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana kuma karya karya ce ba mu ikon kauce mata abu na ƙarshe akwai a sanarwa wanda aka tura dangane da akwai matsaloli da muke da shi na abin da ya shafi awu 'yan kasuwanmu masu auna kayan abinci da makamantansu za ka samu kusan kowane shago kaga kwanon nan da na can ba iri ɗaya ba ne kwanon da ke gombe ba shi yake kumu ba misali ba shi yake bajo gaba kila kwanon da ke cikin kasuwa ba shi yake tsohuwar kasuwa ba to ire-iren waɗannan abubuwan aka ga cewa ya kamata a ce akwai kwano wanda yake na bai ɗaya a state ɗin gaba ɗaya an fahimci wani abin da kyau to shi na ke nema haɗin kansu yan kasuwan da ainihin duk wanda yake da alaƙa da harkan awu za a fitar da ainihin kwano wanda zai zamo na bai ɗaya a jihar gombe in ka je awu ka ga ba shi bane ba ka ce ina kwanon da yake rasmiyan shi aka sani ina fata an gane saboda zaluncin ya yi yawa a sayar maka da tsada kuma a auna ma da kwano karami to yan kasuwa su ji tsoron Allah dangane da ainihin wannan coge da suke auren awu wanda baka bukatan a ce maka ga narkon azaban da ke tattare da wannan a qur'ani Allah ce wailun lil mutaffifin wannan kadai abu wailun halaka da azaba ya tabbata ga masu tawaye awu kusan har kowa ma ya san fassara wannan aya amma aiki da shi ne ba a yi daga cikin kuma ababe da annabi lissafa cikin hadisin imamu tabarani a cikin mujamul kabir bala'i guda biyar da zai faru da al'umma in suka yi ababe guda biyar daga ciki akwai taune a tauye ainihin ma'auni ko tauye mudu da haka mu ji tsoron Allah wajen awon mu sannan kuma a ba wa ainihin ita wannan hukuma da ke kokarin kawo wannan canjin haɗin kai don a gudu tare kuma a tsira tare Allah ta'ala ya ƙara mana imani ya ainihin kuma tsare mana imanin mu daga dukkan fitina ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofin ka mafiya kamala Allah wannan gari namu Allah ka mishi albarka Allah ta'ala ka ba mu ruwa ka ba mu damina mai albarka wannan ƙasa ta mu Allah ka bata albarka ka haɗa mu da shugabanni masu ƙaunar mu ya ubangiji dukkanin abin da ke ba mu tsoro Allah ka amintar da mu dangane da shi ya ubangiji duk abin da muka sa a gaba na alkhairi Allah ka yassare mana samun shi ka kuma taimake mu ka samu gama da duniya lafiya Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'alait اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم